بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 28 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 19 ga watan oktoba 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani hafizahullahu bai gushe yana karantar da mu ba a cikin wannan littafi ta sifatus sala a ƙarƙashin babin tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha sai ya ce wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda abu musa al-ash'ari mutumin kasar yaman ne sai suka yo gayya daga kasar su kasar yaman suka taho za su musulunta tun ana kashe garin ran da za su iso sai manzon Allah ya ce gobe mutanen kasar yaman kabilar ash'ariyawa za su zo za su musulunta su ne za su kawo muku musafaha a cikin addinin musulunci a larabawa a cikin ɗabi'arsu in aka gaisa sai dai a yi mu'anaka a rungumi juna a sinsani juna haka amma su abu musa al'ashari su ma larabawa ne amma na ƙasar yaman to da suka zo su sai zama su in suka gaisa sai wannan ya kawo hannu wannan ya kawo hannu sai a gaisa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya maraba da wannan aiki nasu ya yaba wannan aiki nasu na musafaha har ma ya ce in mumini da mumini suka haɗu suka yi hannu suka yi musafaha dukkan zunubansu baki ɗaya sai su kakkaɓe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkaɓar da ganyenta wannan hadisi ne hasan wanda ya zo cikin sunan tirmidhi to wannan musafaha ta shafi har ainihin wato mata za su yi isu isu wance da wance kawaye ne sun haɗu za su gaisa za su yi musafaha to shine sai wata ran aka taɓa gangaro da tambaya anan in ba ku manta ba cewa to ina hukuncin kuma musafaha tsakanin mata da mata ɗin to kuma har sai ƙetare tsakanin namiji da mace to musafaha tsakanin namiji da mace haramun ne sai dai in wannan mace wadda take ainihin wato muharramaka ce ma'ana wadda take kamar matsayin uwa gare ka ko da take kamar matsayin ainihin kanwarka ko yarka to babu laifi dan kun haɗu kun yi musafaha babu laifi akan haka amma wadda take muharramarka ma'ana wadda ba muharramarka ba wato kamar ajin ku ɗaya ko makarantar ku ɗaya ko kuma matar wani ko kuma za a bada wani certificate a ce first lady ita za ta yi kaza matar gwamna ita za ta yi kaza ciya fasin kaza ita za ta yi kaza ta zo tana miƙa muku certificate kuna miƙa mata hannu to wannan haramun ne manzo Allah ya ce mutum ya taɓa matar da ba tashi ba gwamma mutum ya ɗauki garwashi ya damke a hannun shi ya fi mishi sauki don haka babu kyau don haka yau mu fatihu makka ran yau mu fatihu makka ran da aka zo aka ci yakin makka da yaki din nan annabi sallallahu alaihi wa sallama in namiji ya zo musulunta za a yi musafa za a gaisa to mata da suka zo sai wannan ta miƙo hannu sai annabi ya ce inni la usafihun nisaa aini bana hannu da mata don haka babu kyau idan ke ce matar shugaban ƙasa ke ce matar gwamna ke ce matar ciyaman ke ce darakta kaza haramun ne ki yi musafaha da wani ɗa namiji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan haramun ne a cikin addinin musulunci to waɗannan ƙabila ta ash'ariyawa sai zan suna da wata kyakkyawar ɗabi'a shine duk sanda aka shiga kunci wahalar abinci sai kowa ya kawo ragowar abincin da yake da shi a gidan shi sai a ɗauki wannan abinci sai duk wanda ya kawo wake sai a zazzage shi a shimfiɗa wani ƙaton kilago ƙatuwar shimfiɗa sai a zazzage wuri ɗaya wanda ya kawo shinkafa a haɗa wuri ɗaya sai a kirga magidantan anguwar gaba ɗaya sai a raba daidai wa daida wannan ya fito da buhu goma wannan ya fito da talatin wannan ya fito da tiya ɗaya wannan ya fito da hannu rabbana taqabbal minna shi kuma sai kuma a koma daidai wa daida to wannan ɗabi'a ta su manzo Allah ya ji daɗi har ya ce al-ash'ariyuna minni wa ana minhu ya ce ƙabila ash'ariyawa nawa ne mutane na ne ina son su suma ni ma nasu ne to annabi ya yaba da ainihin irin wannan ɗabi'a saboda akwai taimakekeniya wa juna akwai ƙoƙarin ainihin rufin asirin juna haka ɗabi'ar su take tun daga kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai har zuwa kan manyan malamai waɗanda suka ainihin gabata sa'id ibn al-musayyib yana da wani almajiri mai suna kasir wannan almajiri na shi ya kwana biyu bai je makaranta ba sa'id ibn al-musayyib ran nan sai ga almajirin ya zo yace kasiru lafiya kwana biyu baka zo makaranta ba yace ga mata malam mata ta ce ta rasu yace to ice ko kaya aure yace wa zai baiwa mai dirhami biyu mata sai yace a yanzu in nace zan baka zaka ansa yace me zai hana na ansa shine sai ainihin yace to na baka shikenan sa'id ibn al-musayyib yana da ya budurwa ta haddace qur'ani ta san hadisi ta san fiqhu jikar sayyidina abu huraira kenan domin shi sa'id ibn musayyib yana auren yar gidan abu huraira to shikenan wannan ainihin ya da dare yayi kaga sa'id ibn musayyib haka ake son dan namiji ya zama a gidan shi shi yake da doka ba wai ana da doka akan shi ba yanzu ya fito gida babu shawara za a aurar da yarinyar nan amma a zaure kawai ya saman mata miji ya daura sai dai aikawa ya ce ku aika an yi mata miji an daura mata aure wallahi in kai ne sai dai ka wuce sakwato sai dai ran nan gidan ba zai shigo ba gare ka ba namiji kake ba kenan amma kawai sai aika an yi mata miji kawai almuru ta ne sai ta sa ta gaba ya je ya kwankwasa kofa kafir ya ce har mun rufe kofar gida shi da babar shi ne a gidan bai da mata lokaci matar ta mutu ya ce sai na ce wane ne ke sallama sai ya ce sa'idu bai ce shehu sa'idu ba a'a manyan malamai takawa sai ya ce sa'idu ya ce ne tunanin duniyan nan wane ne sa'idu ban da aboki sa'idu sa'idu ɗaya na sani duk madinan nan shine sa'idu bin al-musayyib yace kuma malami na ne yaushe zai zo gidana yace amma sai na shahada na buɗe kofa ina buɗe kofa sai na ga sa'idu bin al-musayyib ne da wannan ya tashi ya taso ta a gaba lafiya yace ai na kawo maka matarka ne an ɗaura aure ya kamata kuma a tsaya ana jinkiri yace shine na kawo maka matarka farin ciki yayi murna ya farin ciki yace ga ta nan ka ji tsoron Allah ka rike ta amana ke kuma ki ji tsoron Allah ki mishi biyayya kamar yadda Allah da manzansa ya umarce ki shikenan sai ya ja kofa kawai sai ya tafi a ran nan aka yi aure ran nan aka yi tarewa ran nan aka yi komai kun ji ahlus sunna na gaskiya kenan ba magudi ba tadlisanci abin da aka yi a waje daban da abin da aka yi a ciki an zo an ce mutane an karɓi sadaki jama'a ku shaida duk baki ɗaya da liman da mu duk mun ce mun shaida nan kuma ga wasu akwatuna a cikin gida dan me ba a kawo su gaban liman mun shaida da su ba yanzu ran da aure tashi mutuwa aka ce ku masu shaida me kuka shaida sai mu ce wa ma shahidna illa bima alimna ba mu shaida sai abin da muka gani sadaki muka ji an ce dubu biyar muka shaida akwatuna ba sai mu ce ba mu san da akwatuna ba kun ga tadlisanci kenan tadlisul akwati kenan wannan ba tadlisu shuyukh ba ba tadlisul isnadi ba ba tadlisu sakat ba to kawai shine aka yi wannan aure dirhami biyu dirhami biyu din nan karka raba shi karka ɗauka ya wuce kwandala biyu yanzu naira biyu ta najeriya to shine ya aurar da wannan ya tashi shi kasir din ya ce na samu ya ta haddace qur'ani ta san hadisi ta san hadisi ta san fiqhu ta kware da larabci wannan yar kuma sai da gwamnan madina ya neme ta sa'id ibn al-musayyib ya hana shi sakamakon haka sai da aka yi wa sa'id bulala ya ce ya dai ba zan ba jahili ba domin gwamnan alwalid ibn al-mughira ne a lokacin nan wani tantirin takadari ne gashi kuma gwamna gashi uwa da uban shi laraba ne amma kuma larabcin bai iya shi daidai ba larabci bai iya ba zai iya inna alhamdulillah ya sanya wa wannan dalun nasba ba saboda inna gashi ba larabe kuma ma'ana kama a ce bahaushe ba zai iya tabbatar da kalmar gida ya bambance ta da ainihin wato kama a ce gado ba kowanne zai iya kiran kowanne da kowanne gashi ba larabe uban shi sai da ya kulle shi a ɗaka shekara ɗaya malaman nahau na koya mai nahau da sar amma da ya fito aka ce sai da ya fi da jahilci sa'idu ya ce to kuma in bashi 'yata in ɗauki ya ta an bashi na karanta mata qur'ani ta iya hadisi ta iya fiqh ta iya larabci sa'id ya hana shi ne yazo ya bada ita a kwandala biyu kaji masu yi liwajihillahi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a shahid da yasa na kawo wannan kissa wannan almajiri na sa'idu yanzu ga mata amarya an kawo yace ko kalanzirin da za a kunna a ci balbal bayi da shi yace to suna da al'ada su mutanen madina in wani alheri ya same ka ba ko kai ko wani abin alheri to amma kunya za ta biyo baya sai ka ɗauki tsakuwa sai ka wurga makwabta dama da hagu to sai makwabta su leƙo kenan in baƙo ne sai ai kamar an zo mara ba an gaggaisa da shi to kai wannan tsakuwa da ka wurga ka ne musu ishara to ba abin yi wa baƙo mara balale sai su je wannan ya kawo tsire wannan ya kawo fura da nono wannan ya kawo ruwan sanyi dan Allah asiri bai rufu ba ko to haka suke yi a waccan a wancan zamani to kaga haka kabila ash'ara ash'ariya su ma suke yi to wannan al-im wannan Abu Musa al-Ash'ari shine kakan al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari su kuma wannan ash'ariya abinda ake sa ake ce musu ash'ariya kakansu can na zamanin jahiliya an haife shi ne da suma haka a hannu yadda kaga suma aka sai aka haife shi ba wai gashi sama sama haka a'a suma sosai haka aka haife shi da ita a hannun shi akan zira'an shi shine sai ka kashe ita kuma ta samu shi al-ash'ari to daga nan nasbar ta samu su kuma ake ce musu kabila ash'ariya daga nan har aka zo aqida asha'ira Abu Musa al-Ash'ari kenan to manzo Allah yace da shi law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha da a ce ka ganni a daren jiya ina sauraron karatunka ku duba yadda ya ce astami'u akwai bambanci da astami'u da asma'u domin asma'u ina ji to astami'u kuma ina saurare akwai bambanci tsakanin ji da saurare ji shine kana ji ko da baka fahimta abin da ya shiga cikin kwakwalwarka amma gunanin na shigarka to sai ya ce asma'u to amma tun da an samu ƙari akan ji to lallai dole kalmar ma ta ƙaru akan gini kenan don haka sai ya sa astami'u لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى idan haruffa suka ƙaru a cikin kalima to lallai ma'ana ta ƙaru asma'u asma'u harufa nawa hudu asma'u harufa hudu to nan sai zama astami'u harufa biyar to kuma ya zama fassara ɗaya ba hikima kenan to don haka sai ka ce astami'u ina saurare kamar cikin qur'ani da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ku mumine ku yi haƙuri ku jure domin juriya ƙari ne akan haƙuri jama mun fahimci wannan to albariha kuma daren jiya manzo Allah yake da shi laura aitani wa ana astami'u li qira'atika albariha ya aba Musa da ka ganne a daren jiya ina sauraron karatunka لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود حقيقة أن باك مريا daga cikin muryar annabi dauda da mutan gidan shi abin da ake nufi da mizmar a harshen larabci shine goge goge to amma mizmar a cikin wannan hadisin ya zo da ma'ana ta murya jama'a mun fahimta ko ba wai an baka goge daga annabi dauda yana goge ne shine lallai sai an je an koyi karatu yadda ya kamata in ba haka ba sai an taban kaura mizmar in kana karanta disos ce maka goge in kana karanta a dictionary kamus to amma mizmaru anan murya hakika an baka murya irin muryar ali dawud to ali dawud ai huwa dawud da nafsihi domin a ka'idar larabci in aka ce alu fulanin mutan gidan wane to ana nufin ko shi kanshi ko kuma shi da su kamar yadda Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce ake gifta musu ita safa da yamma suwa su fir'auna da mutanen shi sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar alkiyama kuma sai a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da ala fir'auna iyalin fir'auna azabar da tafi wadda suke ciki tsanani to tunda aka ce ala fir'aun ai har da fir'auna kenan to dan haka akwai riwayar salatin annabi inda take cewa kama sallaita ala ali ibrahima kai daɗin tsira ga annabi muhammad kamar yadda kai daɗin tsira ga mutan gidan annabi ibrahim ai mutan gidan annabi ibrahim hadda ibrahim shi da kanshi za mu zo mu samu ƙarin bayani anan jama'a mun fahimta to ma'ana annabi dawuda in ya zauna yana karatun zabura aka ce saboda daɗin zabura ɗin shine allah ya ce wa tsaira mahshuratan duk tsuntsaye sai kaga sun zo sun yi birjik sun kewaye shi su ma suna taya shi da muryoyinsu suna irin nasu tasbihin su ma Allah ya ce kullun lahu awwa kowa yana samun yayi nashi zikirin ya nemi samun shiga ya koma zuwa ga Allah saboda daɗin muryar shi in ya zauna yana karatun zabura tsuntsaye sai su ta sauka su ma suna ta tsalle suna kai da komowa su ma suna irin nasu tasbihin suna irin nasu tsarkake Allah din da irin yadda Allah ya koya musu saboda Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba abin da ka sani a duniyar nan sai ya zama yana tasbihi ga Allah sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ba ku fahimta ne wannan tsuntsuwa da ka gani tsadda mashin lera kuciya kaza tantabara zabo dukkan su suna tasbihi ga Allah da wacce hausa suke da wannan harshe suke wannan kam lallai ka yadda su ne amma Allah ya ce ba za ka iya fahimta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to gashi wannan kalma ta mizmaru a ƙasa shine yace qalal ulama'u malamai suka ce almuradu bil mizmari huna abinda ake nufi da mizmaru anan to ba goge ba as-sautul hasanu murya mai kyau mai daɗi wa asalu zamr asalin zamr alghina waƙa to in kalmar ta rikidu daga zamru ta zama mizmar sai kuma ta zama abin kiɗa goge kenan wa alu dawud huwa dawud nafsihi huwa dawud nafsuhu alu dawud din nan da aka ce wato shi kanshi dauda da kanshi wa alu fulanin in aka ce mutan gidan wane qad yutlaqu ala nafsihi a iya cewa alu wane mutan gidan wane amma shi kanshi ake nufi wa kana dawudu alaihi salamu hasanu sauti annabi dawuda ya kasance mutum ne mai ainihin kyakkyawan sauti jiddan kwarai da gaske ذكره النووي في شرح مسلم يتي الإمام النووي شيء فدوانا مغانا أتكين أينه شرح صحيح مسلم مسونا المنهاج بشرح مسلم ابن الحجاج الله يشير يدهم تو أبو موسى الأشعري من ذا الله يتي دا كا غني أجيه دا نكي سوراران كراتين كدران جيا حقيقة أنباك مريا دا تكين إلم مريوين النبي داودا فقال أبو موسى دا أبو موسى يجوانا كلمة سيما دلا نعم ashe har na iya karatun qur'ani da yadda manzo Allah zai tsaya yana saurare na har kuma ya girmama ni ya ce muryata ma ta yi kama da muryar wani annabi sai shi kuma abu musa ya ce lau alimtu makanaka da a ce na san kana tsaye kana saurare na la habbartu laka tahbiran da na ƙara gyara maka murya matuƙa to habbartu din nan ga ta ƙasa yace yuridu tahsinu sauti wa tahzinuhu wato kyautata murya da kuma mai da ita ta armashi sai ash-shaykh al-allamah al-muhaddis al-albani yace nihayatun wato ka duba an-nihaya fi gharib al-hadisi daga ne ya dauko wannan fassarar kalma tahbiran la habbartu laka tahbiran shine maf'ul mutlaq da na kyautata murya matukar kyautatawa wannan hadisi gashi yace Abdulrazzaq shi ya ruwaito shi wato al-Imamu Abdulrazzaq mai littafin al-Musannaf wanda yake malamin su Bukhari ne fil amali amma a cikin littafin shi mai suna Kitabul Amali a cikin juz'i na biyu takarda ta 42 fuska ta farko wal Bukhari haka Bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi wa Muslimin Muslimin ma ya ruwaito shi wa Ibn Nasr da al-Imamu Ibn Nasr al-Marwazi wal Hakim al-Imamu al-Hakim ma ya ruwaito wannan hadisi to karka ga cewa wai albani ya gabatar da abdulrazak akan bukhari da muslim ka ɗauka cewa don littafin abdulrazak ya fi na bukhari da muslim a a girman malanta ne nan yasa don abdulrazak tun da malamin su bukhari da muslim ne to lallai sai a gabatar da abdulrazak a kansu haka za ka ga ana gabatar da al'imamu ahmad a kansu haka za ana gabatar da imamu maliku a kansu ba wai dan littattafansu sun fi na bukhari da muslim inganci ba sai dan imamu ahmad da abdulrazak malaman bukhari ne imamu maliku kuma malamin malaman bukhari ne to girman malanta yasa ake gabatar da su ba wai littafin nasu ya fi inganci ba domin wasu na ruɗuwa cewa ai muwaɗatin da ita ce littafin hadisi da aka fara rubutawa a duniyar hadisi to ita ce littafin da ake gabatarwa saboda ta fi inganci musamman akwai wata magana da al'imamu abubakar ibn al'arabi ya yi ta sai da yawancin mutane ta ruɗe su ibn al'arabi ya ce a imamu shafi'i afuwan imamu shafi'i ya ce a duniya bayan alkur'ani babu littafin da ya kai muwaɗa inganci gaskiya imamu shafi'i ya faɗi domin sanda imamu shafi'i ya faɗi wannan maganar ba a rubuta bukhari da muslim ba muwaɗa kuma ita ce littafin hadisi na farko to in an gwada sauran littattafai da muwaɗa a lokacin to babu littafin da ya kai muwaɗa inganci to amma samuwar bukhari da muslim daga bayan imamu malik shi maliku bai sharɗanta cewa hadisan cikin littafin shi ingantattu ba ne amma bukhari da muslim sun sharɗanta to don haka sai ya zama bukhari da muslim ana gabatar da su wajen inganci akan maliku amma in aka zo hadisi maliku ya fitar da wannan hadisi bukhari ya fitar ahmad ya fitar muslim ya fitar sai ka ji an ce wannan hadisi imamu malik da ahmad da bukhari da muslim suka ainihin fitar da shi an gabatar da imam malik ne saboda kasancewa shi malami ne a kansu gaba daya an gabatar da imamu ahmad ne akan bukhari da muslim saboda malanta shi a kansu sannan sai aka kawo su daga baya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to bayan da ashekul allamatul muhaddis albani ya gama ainihin bayani dangane da kyautata ainihin wato murya wajen karatu da kuma yin karatun alkur'ani dalla-dalla sai kuma ya ce alfathu alal imami ma'ana abin da ake so jama'a kowa zai karanta alkur'ani duk mun karanto abubuwan da suka kamata a ce kowa ya kyautata muryar shi liman ne kai ko ba liman bane namiji ne kai ko mace yaro ne ko babba wannan karatu da kake ka ɗauka cewa da kai da ɗanka da kuka tsaya gaban Allah duk ɗaya ne ba cewa to yara kuma suna irin wannan rerawa mu ma kuma ai abin ya wuce nan ba ku wuce ba ai ba ku wuce shiga aljanna ba ko ba ku wuce shiga aljanna ba kuma kuna tsoron shiga wuta to lallai ne sai ku kyautata muryar ku ku ne manyan limamai ku ne manyan malamai ka zo kana karatu karatun ka ya zama ka rera shi gwargwadon yadda ya cancanta to bayan nan sai malam ya ce alfathu alal imami yi wa liman matashiya ko kuma tasar liman a karatu ko kuma yi wa liman gyara mana liman yana cikin karatu sai wata aya ta rikice mishi ayar da ya kamata ya kawo a wannan wuri sai ya kawo wata madadinta ɗaya kenan to sai kai sauri sai ka kawo mishi wadda ta dace a wurin ko kuma ya zama liman yana cikin karatu sai gaba ɗaya Allah ya mantar da shi waɗannan ayoyi sai ka ji ya tsaya ya yi shuru to sai a samu sai ka tashe shi sai ka aza mishi ayoyin da suke gaba to kun ga ashe wannan ya lazimta kamar yadda ya zo a cikin sunna al-imamu muslim ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce malamai waɗanda suka kai matuƙa a malanta daga cikin ku su rinka tsayawa kusa da ni sa'annan waɗanda ke bin su sa'annan waɗanda ke bin su ma'ana liman sai zama waɗanda suke malamai ne daga cikin al'umma su suke kusa da shi domin in matsala ta kakare za su iya kawo gudunmawa su yi mishi gyara ko su yi mai matashiya ko abu makamancin haka to amma sai zama an samu masallatai an sanya son zuciya iya farfajiyar liman wai sai a ce wai a bar wannan wuri da dagaci da hakimi da gwamna da wane su ne za su zo har a kusata da sallar juma'a ba su zo ba wannan wuri gashi nan yana matsayin gibi wannan kuma bid'a kenan aka ce har rukon guri a masallaci bai halatta kai wa kanka ba hadisi ya zo cikin sahihi muslim in baka da sahihi muslim dubar ya salihin ma'ana ka ce wannan guri nawa ne duk inda za a juya nan wurin nawa ne nan nan din nan duk wanda ya zo ya zauna a wurin ka ce baka yarda ba a'a za ka tafi za ka yi alwala alwala ka ta warware to ba fa aje hular ka za ka yi a wannan wurin ba ka tashi tsab ka tafi ka dawo ka samu wuri to shikenan baka samu wuri ba sai ka ce tafassahu jama'a ku dan buɗa mini ko kuma aka ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allahu lakum in an ce ku buɗa ko kuma ku buɗa kuma Allah ya buɗa muku in kuma ba ku samu wuri ba ka samu wuri ba sai ka tsaya inda sahu ya tike maka kuma yana daga cikin abin da ainihin aka hana musamman ranar juma'a shine ka zo kana ƙetare kafaɗin mutane ka dafa wannan ka dafa wannan ka dafa wannan duk an hana wannan ba shi daga cikin tsari a sunna waɗannan hadisai kamar yadda na faɗa imam muslim ya fitar da su bukhari ma ya fitar da wasu lafazi daga cikin su dan haka lallai ne sai mutane su kula kar a ce masallaci za a ce to bare wannan wuri su yallaɓai ne yallaɓai yana son ya samu sahun gaba to ya zo da wuri to kuma shin yallaɓai din nan ya dace zauna sai liman ai abin ba girma ne na mukamin duniya ba girma ne na malanta malam wane shi ya dace to malam wane eh manyan malamai to kuma kuma ku sauri ku matso ku zo gaba yadda in ta kakarewa liman shi kenan amma ina amfanin hutuba a liman yana yin hutuba jama'a sai liman sai ya kuskure na nahau in liman ya kuskuren nahau ba wanda zai gyara mishi ba wanda yake kusa da liman wani yana can nesa ko ya wurgo gyara ba za a ji batun da ya nisa kuma hutuba din nan sharaɗi ce wajen ingancin sallar juma'a ya kamata jama'a su fahimta hutuba sharaɗi ce wajen ingancin juma'a wato kamar sallah azhar mai raka'a hudu sai aka cire raka'a hudu sai aka kawo hutuban nan sai aka tsayar madadinta yanzu azhar in raka'a ɗaya ta mutu ko raka'a biyu shin sauran biyun ba su mutu ba to haka wannan hutuba in ta mutu to wannan ainihin juma'ar ta mutu to lallai ne liman ya zama ya kware game da nahau amma liman ya zo saboda Allah bai iya nahau ba hutubar ma kwafota zai yi ya zo wasali kalma ɗaya sai mata wasali uku to wanne which one you dey وقال محمد وقال محمد وقال محمدا to ai wannan wayo ne ai faɗi guda ɗaya mana a faɗi guda ɗaya wakala muhammadun ne daidai ko kuwa wakala muhammadan ko wakala muhammadin don haka al'imamu suyuti ya ce an nahau wal lughatu haqqu man talab da nahau da larabci dole ne ga duk wanda yake son ya koyi ilimi sai ce fa khudh min rijali la min kutub amma ka je ka koya wurin malamai ba a littafi ba Allah ya shiryar da mu وصلى صلى الله عليه وآله وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة من زن الله إرادة أمين شن الله ثبت أغريش يا سنة تيي ولمن جارة idan ainihin wato karatu din ya rikice mishi wato asalin alfatah shine abin ya ci kurkuɗe mishi to sai kai mai buɗi sai ka kawo mai yadda abin yake faqad salla salatan domin shi da kanshi annabi ya taɓa yin wata sallah faqara fiha sai karatu a cikinta falu bisa alaihi sai karatun ya rikice mishi shi da kanshi kenan mai abin dama Allah ya ce sani uka falatansa illa ma sha Allah Allah ya ce za mu karantar da kai karatu yadda yake ba za ka sake mantawa ba sai dai abin da Allah ya so to sai Allah ya nufa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yana cikin karatun sai aka ji duk ya dauke yayi shiru ayar da take gaba ya kasa kawo ta salawatullahi wa salamu alaihi to wa kuma ya isa ya ce shi kam game da qur'ani shi ya isa waye kuma ya rage a duniyan nan wanda aka saukarwa da karatun qur'anin yau yana tiryan tiryan sai gaba ɗaya ayar da ke gaba sai Allah ya mantashe shi ya kasa kawo karatunta to sahabbai kuma suka firgita wannan ba irin limamin ko ina da ina bane balle a mishi gyara balle a mai naƙadi ane mai wahayi mai yiwuwa wata matsala ce karka ce wani abu kuma a ce kai dan wuta ne dan me kai magana dan haka sai kowa ya shiru falamman sarafa kala li ubayyin da annabi ya idar da sallah sai ya ce wa ubayyu ibn ka'abin ɗaya ne daga cikin alarammomin sahabbai a sallaita ma'ana tare da mu kai sallah mun fahimta sai da aka fara bincika shi tare da mu kai sallah kala na'am yace i kala sai ce fama mana aka an taftaha alayya me ya hana kai mun buɗi me ya hana kai mun gyara da kaji kira'ar ta kakare mini ma'ana ubayyun manzo Allah ya yarda da shi kenan har ma gashi ya ce me ya hana kai min gyara ashe ubayyun manzo Allah yadda da babban alaramma ne shi Allah ya shirye da mu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Tabarani wa Ibn Asakir su suka ruwaito shi al-Imam Ibn Asakir ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi Tarihu Dimashq a cikin mujalladi juz'i na biyu a takarda ta 296 fuska ta biyu wa Diya'u da al-Imam Diya'u al-Maqdisi في المختارة أتكل تافنش المختارة بسند صحيح دا إسنادي مي إنغانش جماعة من جوانا لكيوكو to kuma sai zama alfatuhu alal imam din ane ne cikin ladabi ba za a yi bane kawai dama ana sauraron a kula liman ana jiran ne dama kaɗan liman ya tuntuɓe ya ce to ai gashi nan an naɗa wanda bai dace ba ana ji ana gani ga waɗanda suka dace an yi da an ɗan ji a ɗauko kuskure kawai shikenan sai ai sauri sai ka ji wajen mutum talatin su ne mishi ruwan ayoyi to wanne zai ɗauka a'a abin za a yi ne a tsanaki ya fara inna anzalnahu fi lailatul qadr sai aka ji yayi shuru shuru din da a ɗabi'ance ya wuce yadda aka saba to sai a samu wani a natse sai ya ainihin bashi wannan aya a tsanaki ba wai da ƙarfi yadda zai gigita shi ba to amma wannan yayi da ƙarfi wannan yayi wannan yayi sai liman ya kasa gane takamaiman yadda zai abin nan kai kuma da ka zo za ka yi alfatuhu alal imam za ka yi wa liman ka ji ka fara wannan ya fara to kai sai kai shiru don ku bar mutum ɗaya ya yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu al-isti'azatu wat-taflu fi salati لدفع الوسوس وسوسة الاستعاذة ينتعوذي والتفل da kuma yin tofi fi salati a cikin sallah lidaf'il waswasati saboda tunkuɗe waswasi kullum sai ya zama ka san mai kawaidi wata magana yace fa manistan kahahu shakkun wanda shakka ta aure shi kullum a sallar shi kullum a sallar shi sai ya ji yana shakka sai mai kawaidi yace to ko ba a ji ta kama shi ko ba ta kama shi ba kawai sajada ba'da salami tunda dai shakka ta zama mishi matar shi ta aure shi kullum ya fara sallah sai shakka ta shige shi anya na rage kaza ko na ƙara kaza ko na yi kaza ma kuwa sai mai kawaidi ya ce sajada ba'da salami ba haka bane haka mai kawaidi ya faɗa to wannan magana da mai kawaidi ya faɗa gaskiya kuskure ce abin da ke daidai shi ne kawa'idi ya faɗa jama'a abin da yake daidai shine idan waswasi ya aure ka kullum a sallah sai ka kaɗa kunnanka ka ji menene manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa ina fatan mun gane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba wai a ce kullum sajada qabla salami ba'da salami sajada ba'da salami a'a abu ya wuce ka'ida shine malam yace ta'awuzi ake yi da kuma tofi a cikin sallah saboda tunkuɗa wannan wasuwasi kullum ka fara sallah sai wasuwasi ya zo a kira'aka sai ya zo maka a yawan rakawo'i sai ya zo maka a kaza sai ka fara tunanin ko ma ka yi tsarki ko alwalaka ta karye kullum abin ya aure ka haka inda abin bai aure ka bane haka yanzu ne kawai ka ji wannan ya zo maka aka ce sai ka watsar da shi li'anna al-yaqina la yazulu bi-shakk saboda yaƙini kana da yaƙinin da lallai kana da alwala ka shiga sallah ko to daga baya ne shakka ta zo ta shige ka cewa anya da alwalan nan ko ta karye to wannan yaƙini da kake da shi na ka shiga sallah da alwala wannan shakka da ta zo maka ko kwanto ba za ta tunkuɗa tabbas ba amma su wasu mazhabi sun ce al-yaqinu ash-shakku yazulu bil yaqini idan kana da alwalarka ka fara sallah sai shakka ta zo to kawai shi kenan to wannan kuskure ne a alyaqinu la yazulu bi shak alyaqinu kenan la yazulu illa bil yaqini in kana da tabbas akan ka shiga sallar ka da alwala to kar ka sake ka yanke sallar ka saboda shakkar alwalarka ta karye sai in kana da tabbas akan cewa alwala ta karye shine annabi ya ce ko dai ka ji karar tusa ko kuma ka ji warinta amma dan ka ji kamar wani zare yadda wasu malamai suka ce a ƙashin gaskiya duk wannan shakka ce mazinna ce zato ne na yiwuwar alwala ta karye amma ba ka da tabbas amma kana da tabbas akan dai kana da tsarki ka shiga sallar to ka gabatar da wannan tabbas akan wannan shakka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu in irin wannan wasu ya aure ka kullun sai ka yi to shine aka ce وقال له عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص صحابي ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda shine yaje ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasulullah ya manzon Allah inna shaytana qad hala baini wa baina salati shaytan fa ya shiga tsakanina ni da sallata kullun sai ne murkita min sallata wa qira'ati haka kuma ya shiga tsakanin ni da qira'ata ya rikita min sallar game da raka'o'i game da tsarki game da kaza sannan kuma wajen kira'a kuma ne ya rikita ni yanzu nan sahabbai suna da tabbas kenan akan shaidani ashe yana cutar da mumini har a sallah to yanzu ina waɗanda suka ce ya za a ce kai mumini ne kuma shaidan waye cutar da kai yanzu wannan bayan mumini ma ba ma mumini ne gama gari ba sahabin manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin almuhajiruna waɗanda suka yi hijira amma gashi ya ce shaidan ya shiga tsakanin shi da sallar shi yana rikita shi shaidan ya shiga tsakanin shi da kira'ar shi manzo Allah bai ce dan me zaka ce shaidan ya shiga tsakanin kai da sallar ka ba domin dama ya riga ya karantar da su shaidan zai iya ta'asiri amma illa bi iznillahi to duk abin da ake so mutane su ɗauka kenan amma a ce wai in dai kai mumini ne aljanu ba zai shiga jikinka ba wannan magana maganar banza ce gwamma haushin kare da ita dan ta saba ma alqur'ani alqur'ani ya bada labarin annabin Allah ya taba abin nan ya shiga jikin annabi ayyuba ya rike kafar shi wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab annabi ayyuba ya kiraye ubangijin shi ya Allah shedanin aljani ba ma aljani gama gari ba dan aljanu da ka gansu matakai ne ba kowane aljani ake in aljani aljani gama gari sai a ce aljani kawai in ya zama kangararre ya fara firgita yara yana razana su a bacci ko ido biyu sai a ce mishi ya zama ainihin wato abin nan ya zama ifrit ba ifrit ba ba marid ba ifrit ya zama ifrit wa qala ifritun min aljinni idan ba ba ifrit ba ruh da ake cewa rauhanai ya zama ya zama ruh sai a ce ya zama ruh ya fara cutar da yara kenan to wannan ya fara taka matakin farko na kangara kenan in ya taka mataki na biyu shine zai zama ya fara barna batar da manya to sai a ce ya kai ainihin matsayi na shedani idan ya taka mataki na uku shine ya zama cikakken kangararre amma bai gama kurewa ba to sai a ce ainihin ya zama ifrit qala ifritun min aljinni ifrit wato cikakken takadari daga cikin aljanu to babban su gaba ɗaya shi ake kira iblis jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in ya kai irin waɗannan matakai to kowane mataki da ya kai akwai gwargwadon irin kangara da irin cutarwa da yake yi to duk sun tabbata tsakanin alkur'ani da sunna dangane da waɗannan annabin Allah annabi ayyuba ya ce ya ubangiji anni masaniyar shaitanu bi nusbin wa azab ya ce wani shaitani ya taɓe ni ya sanya mini wahala rashin lafiya wa azabin ya kuma yana azabtar da ni الإمام أحمد يروي حديثي ده إسنادي صحيحي أتكلم لتافن شاء المسند النبي يتي سيد النبي أيوب يشكر قوم شاتكو سينا زونا الجنيا لكي مشك أفا to kuma akwai shakka bayan wannan shi yasa jahilci ne ya shiga cikin kwakwalwarsu sai suka yi musu matsalar aljanu saboda abin ya wuce iliminsu in ba haka ba dan me zaka karyata abin da ya fi karfin iliminka to amma kamar yadda Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu da ilmihi sun karyata abin da iliminsu bai kai bane to kuma duk mutumin da ya karyata abin da ya fi karfin ilimin shi ko kun san Allah yana batar da zuciyar shi yadda daga baya ba zai sake imani da shi ba Allah ya ce wa ma kanu lima wa ma wa ma kanu li yu'minu bima kafaru bihi bima kazzabu bihi min qablu babu yadda za a yi su dawo su gasgata abin da suka karyata da farko tun da farko ilimin ka bai kai ba kawai da wauta sai ka ce ƙarya ne to daga baya sai Allah ya toshe basirar ka sai ka kasa fahimtar wannan abu wa in yarau sabilar rushd la yattakhiduhu sabila duk inda ya ga shirya sai mai da ita bata saboda ya riga yi wa kanshi jafa'i tun farko annabin Allah annabi ayyuba gashi abin da ya faɗa kuma hadisi gashi cikin musnad na Imam Ahmad abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma shi kanshi annabi an taba mishi asiri asiri ya kama shi kuma asiri da aljanu ake hada kai ne baka sani ba zuwa za kai kai karatu su karantar da kai qur'ani da hadisi waɗanda suka sani ba kawai dan ka zama malamin kungiyar izala ko kungiyar dariqa ko kungiyar brother shikenan ka zama malami ba malami a ilmance ake nufi ilimi na gaskiya ba wa ilimi a kungiyance ba sai ka je masu abu sun karantar da kai ba haka ba yadda za kai ka sani annabi an yi mishi asiri asiri ya kama shi asiri kuma sai da aljanu imam al-bukhari ya rawaito hadisi da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yahudawa sun yi kokarin su kashe shi zahiri suka kasa sai suka sanya suka samu wani boka cikin su aka samu wata baiwa da ke kai da komawa gidan annabi ta je ta ɗibo gashin shi gashi gashi wannan in yi kum wanda ya dan barbasa ƙasa sai ta ɗibo sai ta kai musu aka je sai aka hada da shi da aka hada da wannan asiri duk sanda za a asiri sai a tambayi me sunan shi wanda za a yi wa asirin me sunan uwar shi duk sai kun je kun yi karatu akan wannan wallahi ba haka ba izala ku izala ƙarya ce dan ba za ka iya sanin yadda za ka yi raddin bid'a ba wallahi sai ka binciki yaya take sayyidina umar yace la ya ariful jahili la ya ariful islamu man la ya ariful jahiliya wanda duk bai san maguzanci ba san bai san addinin musulunci ba babu yadda za a ka iya karantar da samfarera aƙida ta musulunci wallahi sai ka san aƙidojin kafirci bi asnafi ha dalla dalla in ba haka ba sai kafirci ya saɗaɗo maka ya zo ya shiga cikin farar riga ya ce maka shi musulunci ne me ya faru ga mutane zamanin annabi isa da annabi musa zamanin annabi isa da annabi musa zamanin annabi musa bokaye sun yawa a duniya zamanin annabi musa yan dabo zamanin annabi isa bokaye da annabi musa ya zo da mu'ujiza sai aka ce shi ma dan dabo ne da annabi isa ya zo da mu'ujiza sai aka ce boka ne saboda me saboda malaman wannan zamani ba su iya bambance tsakanin bokanci da mu'ujiza ba ba su iya bambance tsakanin dabo da mu'ujiza ba don haka sai suka zama malamai batattu annabi yusufa da sarkin masar ya mafarki da aka tambayi malaman fada da abin ya rikide musu sai suka ce abu za su ahlamin yana ba wannan mafarki hayaniya ne ban kauren mafarki ne wani bafa da yana zaune ya ce a'a akwai wani ƙwararren malami ya taɓa man fassara mafarki na ji daɗi a je a tambaye shi aka je aka tambayi annabi Yusuf ya yi bayani dalla dalla haka abu ya zo ya faru to ka'ida duk sanda aka ɗaga hulan nan ga ta fara tar kace ja ce to wannan ya nuna ba jahilcin abu ɗaya kake da shi ba jahilcin abu biyu kake da shi baka san fari ba kuma baka san ja ba kenan eh jama'a mun fahimci wannan duk sanda aka zo da bokanci ka ce wannan musulunci ne ya nuna baka san bokanci ba ka san musulunci ba duk sanda aka zo da musulunci ka ce bokanci ya nuna baka san musulunci ba baka san bokanci ba to abin da ya faru ga mafi yawancin waɗannan malamai na izala da ɗariƙa kenan dan an zo ana magana da aljani dan an zo ana magana da ana karya asiri shi kenan wai wannan ne bokanci wannan ya nuna zunzurutun musulunci ba ku san shi ba gaba ɗaya ku jahilai ne ya nuna ba ku san bokanci ba dan haka ba yadda za ku ku iya shiryar da mutane akan aƙidar da annabi ya zo da ita kenan yahudawan madina suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri in za a asirin nan sai a samu wani abu daga cikin abin jikinka halitta jikinka gashin jikinka ko abin da ya shafi gumin jikinka kamar tufafinka wanda ka taɓa sawa ko da an wanke ko takalminka ko hularka wanda ka taɓa sawa ko agogonka ko turaren da kake sawa ko makamantan haka sannan sai a dubi sunanka sai a dubi sunan uwarka ba ubanka ba sai a dubi haruffan da ke ciki na uwarka da na uban da naka sai a duba suna da wata ka'ida ta su ta bokaye sai a zo a shirya sai a gane cewa to da me ya kamata a yi maka wannan bokanci ya kamata a yi maka a ruwa ne ko kuwa ya kamata a yi maka ainihin abin ne a ƙasa ne ko kuwa ya kamata a yi ne a haɗa a iska ko kuwa ya kamata a sa a wuta ne duk baki ɗaya sai da aka tsaya aka fayyace waɗannan li'annal qa'ida taqulu alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi lallai ka san sharri ba dan kai sharri ba dan ka san yadda zaka bullo ka guje shi li'anna man la ya'rifu sharra yaqa fihi wanda duk bai san sharri ba zai afka cikin shi Huzaifat ya ce dukkan sahabbai na tambayar manzon Allah alkhairi ni kullun sharri nake tambaya ba dan in ba dan in kauce mishi sai kun san yaya suke shirya waɗannan abubuwan in ba haka ba da ya za ku zo ku warware kun ce zuwa bokanci ba kyau alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi to yanzu an je boka yayi asiri kuma a sake koma boka ya warware ku ne za ku tsaya ku fuskanci boka ku ce boka kai kafiri ne asiri kuma za mu karya da izinin Allah to amma sai zama ku ba ku iya haka ba dole kuma ku ce to ya za a yi ad-daruratu tubihu al-mahdhurati al-hikmatu dallatul mu'minina anta ballu la hikmata laka baka da hikima wallahi wai alhikmatu dalatul mu'min wai hikima wai batacciya ce dabba ta mumini ko wani bataccen abu na mumini aina ma wajadaha akhadhaha alladhi yahtaju bi hadha alhadith dalul la hikmata indahu hadha laysa bi hadithin sabitin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi bane tabbatacce wannan da ake cewa wai alhikmatu dalatul mu'mini Allah ya kiyaye jama'a to kun ji shine suka zo suka yi wa annabi wannan asiri su sun yi ne su kashe shi sun yi mishi mafi nuni daga cikin nau'in sihiri sihiri ya kasu kashe biyu sihiri ya kasu kashe biyu akwai sihirul haqiqa qur'ani ya bada labarin shi cikin suratul baqara cikin suratul nas ma Allah ya bada labarin shi a cikin suratul baqara da Allah ya bada labarin shi shine wa yata'allamuna ma yufarriquna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum da yace ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi to wannan sihirul hakika sihirin da za a yi a hakika a ga yayi wannan shi ake kira sihirul tafriq a raba wani da wani a kashe wani a raba wani da ran shi kenan a raba wani da wurin aikin shi a raba amini da amini mata da miji dan uwa da dan uwa da da uba uwa da da da makamantan haka wannan sihirul hakika kenan to akwai kuma sihirul takhyil shi bahaushe ke cewa rufa ido Qur'ani ya bamu labarin shi duk inda kaga kissa annabi Musa da wahala kaga inda ba a ba da labari ba sai dai inda ba muqabala tsakanin shi da Fir'auna saharatu fir'auna din nan masu yin sihirin fir'auna din nan to sihirin takhil suke rufa'ida ne igiyoyi ne suka zo suka jefar amma da ike sun rufe idan mutane kamar yadda qur'ani ya ce saharu a ayunan nasi sun yi wa mutane rufa'ido wastarhabuhum sun firgita su Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim yake sun zo da kasaitaccen sihiri igiyoyi ne suka jefar amma sai idan mutane yake ga kamar macizai ne annabi Musa sai ya wurgar da sandar shi sai sanda ta zama macijiya haƙiƙa shi ba sihiri bane ba dabo bane ba rufa'ida bane mu'jiza ce sai wannan ainihin macijiya ta annabi Musa sai ta haɗe nasu macizan a ganin jama'a jama'a mun fahimci wannan ko sai fir'auna ya ce kai wannan ɗan sihiri ya ƙasaita kun ga fir'auna ya gama ganin gaskiya fa da ya gayyato su aka ce za a yi muƙabala to a je a to yaya za a yi shawarci yan fada sai suka ce ai yallaɓai kai da kake duk ƙasar nan taka ce duk inda boka ko ɗan sihiri ya kasaita a kawo maka shi mana ya wakilce ka da aka zo shi ne sai suka ce a inna lana ajaran in kunna na hanul ghalibuna ranka ya daɗe to in muka yi nasara akwai lada ko aikin banza zami ko aikin gayya dan sun san fir'auna azzalimi ne za ku iya zuwa ku yi mishi yakin gayya ku taimake shi ya ci nasara kuma ya wartake ku yace a'a ai ku ne muqarrabuna ku ne na kusa da fada to suka yi aka kada su to wannan shi ake kira sihiru takhyil shi ne mutum zai zo ya wurgar da tsakuwa sai kaga ta zama kwandala kana ɗaukan ta kai gaba sai ka ganta ainihin tsakuwa ce a hannunka ko kuma ku ganshi yana kewayawa da keke idanuwanku ya sihirce sai ku kuna ganin yana ainihin kewaya akan keke a tsaye yake cik akan keken ko ku ga yana shiga ta bakin raƙumi yana fita ta duburar ƙarya ne idan ku ya sihirce ta kafafuwan gaba yake shiga ya fita ta kafafuwan baya da za a samu wani mumini mai ikhlasi ya tsaya ya karanta ayatul kursi ita kadai yana maimaita ta a wurin duk wanda ke wurin mumini mutumin kirki idan shi zai bude ya gani marere ƙarya ike ya ƙaryata shi shi yasa abin sai da gaske sunna sai an santa kuma sai an tsarkake zuciya wallahi sai ka ga duk inda wani dan bid'a yake sai ko rugurguza kasuwar bid'an shi ba haka ba dan menene za ku ce wai larura ce a waje wurin boka duk wanda ya je wurin boka komai larura shi ya zama arni ya kamata kowa ya fahimci wannan duk baka da wata larura shugaban kungiya ne kai ko shugaban masaba ko na ɗarika baka da wani uzuri a wurin Allah ka je wurin boka duk wanda ya je wurin boka ya zama zunzurutun ba ma guje in ko mujarrad zuwa ya boka ya bashi fatawa ya ki yadda ka je kawai zuwan kawai sai ka yi sallah kwana arba'in ba a karɓa ba haka hadisi ya zo cikin sahihi muslim ka karanta littafin taisirul aziz al-hamid ka ga cikakken bayani kana zuwa ko ya baka magana ka yadda garin magani ya baka laya ya baka guru ya baka rubutu ya baka ka zama tantirin ba ma guje irin fir'auna da hamana ya kamata kowa ya san wannan sai ka tuba ka musulunta kai da sarkin maguzawan garin ku ɗaya kuke ya kamata kowa ya fahimci wannan babu sassauci game da matsalar aqida ko misqalar zarratin shi yasa a musulunci babu larurar da zaka je wurin boka jama'a kowa ya ji wannan babu wannan larurar duk larurar da ta same ka alqur'ani da sunna ya zo da maganinta Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina qur'ani muna saukar da shi ya zama ainihin waraka da rahama ga mu'minai amma ba abin da yake ƙara wa kafirai sai asara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine wannan asiri da suka yi annabi sai Allah ya taimaka sai ya juye sai ya zama rab rab shine ainihin aswa shine mafi sauki daga cikin nau'ukan asiri shine ka ji ko ka kasa saduwa da matarka ko kuma wani abu da ya kamata ka yi dan yau da kullun ka kasa sai kasa yin ainihin kai da komowa da yake yi sai ji ba daɗi yana jin zazzabi su sun yi mishi mafi munin sihiri shine mai shine ainihin sihiru tafrik su raba shi da ranshi sai Allah ya juye shi sai zama a haffi anwa'i sihiri mafi sauki daga ciki shine rab sai da ya kwan arba'in yana roƙon Allah rana arba'in ya kwanta sai kawai ya ganshi a mafarki ga wani mutum ya zo ya zauna daidai kafafuwan shi wani ya zo ya zauna daidai kan shi sai ɗaya ya ce wa ɗaya wai wannan mutum da ke kwance bai da lafiya wai me ya same shi ne sai ɗayan ya ce a asiri aka yi mishi wane ne ya mishi asirin sai ya ce ai wane ne a me aka yi mishi asirin aka ce buzin gashin kanshi ne ainihin gashin kanshi da ya zuba da shi aka hada a ina aka saka aka ce hudar dabino namiji aka samu aka kwakula aka saka to a ina aka binne aka ce an binne ne a rijiya kaza da ke madina ana gama wannan kawai shikenan sai annabi ya ji ya farka sai ce wa aisha kin ga addu'ar da nake kwana arba'in allah ya amsa min ko ta ce menene gashi gashi sai mata bayani aka ɗibi sahabbai aka je wannan rijiya aka ce gata nan ta jawurin ruwanta kamar an kaɗa mishi lalle saboda ba a ɗibanta sai suka je can suka ɓoye a cikin kogo kuma suka sa dutse suka danne shine aka je aka ciro aka zo aka lalata har ya ake lalata sihiri sunna ta zo da shi to kawai an zo ana yin sunna ko ba ku san sunna ba kawai shikenan kawai kuna diddiga ɗariƙa kawai sai ku ce wai wannan abu wai bokanci ne sai maka aka yi ɗariƙa ne ɗariƙa kuka ƙware ku bari in ana magana ɗariƙa sai ku dubba ma banan banan da za ku yi amma sunna duk inda ka kai ga faɗa da ɗariƙa sai kuma ka je ka koyi sunna in ba ka baka iya ta ba shine aka zo aka lalata wannan asiri aka zubar sai annabi ya ji ya warke sai sahabbai suka ce sai a ɗauki fansa ya ce a'a Allah ya warkar da ni ban san inda fitina za ta tsaya ba in na tado da ita shikenan magana ta wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan daga cikin bayanan da malamai suka yi suka ce wallahu a'lamu Allah ya haddasar da wannan abu akan annabi ne don ya zama duk wanda aka yi wa asiri nan gaba ya kama shi to ka a zarge shi cewa rashin imanin ka yasa a kama ka gashi ya kama annabi dan kuma in ya kama wani a san to yaya ne annabi ya warware sai a warware duk sunna ta zo da wannan shi yasa wanda ya asara qur'ani da sunna ya haɗu da jafa'i ba abin da bata zo da shi ba don haka duk inda boka yake za ka mukabalance shi a kan karan hancin shi ka ce kai arne ne duk abin da za ka yi to amma kai ka san kai ma ga kanan rabi da rabi ne shikenan dole ne ka gan shi ala gafa tamal ala gafa tamal amma ana ce boka duk wanda ya ce boka malami ya istighfari arne kawai arne kawai shi ne kawai arne ne kawai babu wani abin nan jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan jama'a shi ne yake cikin aƙidarsu haka wata mata ta ɗauko ɗanta ta haɗu da annabi a hanya sai ta ce ya rasulullah wannan ɗan aljan ya dame shi manzo Allah ya kama wannan yaro ya addu'a ya addu'a shikenan yaro ya atishawa kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mika mata ɗanta yace za mu dawo tafiya rana ka za mu haɗu da ke anan suka da suka haɗu a hanya ta ce yaya ta ce yaro lafiya tun daga wannan rana alhamdulillah ga raguna guda biyu manzo Allah ya ce a'a ta ce a'a ai sai an karɓa sai manzo Allah sai ya karɓi guda ɗaya ya ce wa sahabbai a karba jama'a mun fahimci wannan to ga al'ain al'ain shi ma wani nau'i ne na daga cikin abin da yake faruwa a cikin mutane ko kuma tsakanin mutane da aljanu qur'ani da sunna duk sun tabbatar da shi ka kalli mutum kawai shi kenan sai ka ji haushin shi ko kuma ka ga wani abu jikin shi ka ji haushi kawai sai ya faɗi yana birgima ba a iya bambance tsakanin maita da al'ainu ba a ƙasar nan sai a ce wani maye ne tsallaka shi sai to ina aka samu wannan kuma akwai maye daban yake wata matsala ce daban sai wata munasaba ta kama za a yi bayani a kai duk sunna sai da ta bayanin komai jama'a to akwai kuma al'ainu to akwai kuma al'ainu inda aljanu ne za su yi wa mutum to duk waɗannan abubuwa suna iya faruwa aljani ainihin Allah ya bashi iko a kanka sai al'amarin sai zo sai ya same ka shi yasa jama'a karatu za ku je ku yi in ba haka ba wallahi za ku gama cewa ko ahlus sunna ne kuma ku zo kuna faɗa da sunna sai ku waye gari matsayin ku ɗaya da yan ɗariƙan da kuke cewa ba ku ƙaunar su yasa ya kamata ka sauƙaƙa a kan 'yan ɗariƙa dubi kanka tukuna wai kai ka san sunnar tukuna kana aiki da sunnar tukuna ka fahimci sunnar yadda annabi ya zo da ita shine matsala ba haka ba me ya haɗa ka da zafi akan wani kai ka ji da kanka mana to kuma me ya kai ka kai ka san baki karatu akan kaza ba sai ai maka tambaya ka ce to ko da dai ban sani ba amma bai halatta ba ma'ana jahilci ya haifi ilimi ko da ban sani ba amma haram ne kaga jahilci ya haifi ilimi kenan in ba Najeriya ba ina ake irin wannan wauta to gashi dai Usman dan Abdul As yace inna shaytana qad hala baini wa baina salati shaytan ya shiga tsakanina da sallata wa qira'ati da karatuna dama a baya mun karanto ya shi da kanshi annabin zai fara sallah yana farawa a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko to tare da cewa shi annabi tun da wannan matsala ta faru gare shi ta asiri sai Allah ya saukar mai da aya wallahu ya asimuka minan nasi to shi kam daga ran nan Allah ya tsare shi duk wani makaron an yi zai ketare shi to amma mu fa to lalle sai an miƙe wurjanjan jama'a an gane wannan da kyau ko yalbisuha alayya ko yalbisuha alayya yana rikida mini kira'ata yana rikita mini sallata yana rikita mini tunani na game da sallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce za ka shaitanun yuqalu lahu khinzabun wannan shaiɗanin ana ce da shi sunan shi khinzab ma'ana manzon Allah ya ma san wannan shaiɗani da irin ɗanyen aikin shi har ma ga sunan shi shaiɗanin da yake sa wasu wasi game da tsarki sai ka ji annabi ya ce sunan shi walhan shaiɗanin da yake sa ainihin rudani game da cikin sallah khinzabun ma'ana har sunayen su gwargwadon aikin su sai da annabi ya sani sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa an za a ce malamai magada annabawa wannan kalmar al ulama warasatul anbiya al ulama din nan ba ko wadanne malamai ake wurgata ba al ulama sai malaman da suka gaji irin ilimin da annabi ya zo da shi in ba haka ba kawai ban kaura ku zo kuna ta shirme kuna faɗa da addinin annabi kuma ana ce muku malamai fa idza ahsastahu yace wannan shedani sunan shi khinzabun ka ji sunan wannan shedani fa idza ahsastahu daga yau in ka ji shi fa ta'awwaz billahi minhu ka roki Allah ya tsare ka daga gare shi to ta'awuz din nan ya za ka yi shine kwatankwacin ta'awuzin da muka wuto a baya ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Allah ka tsare ni daga shaytan wanda yake jefaffe daga rahamarka daga hauka da yake sawa da waka da batarwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gaskiya irin wannan ta'awuzin shine ya kamata ka yi don da yake fata'awwaz billahi minhu ka yi ta'awuzi ka roki Allah ya tsare ka daga gare shi to ba kowane irin ta'awuzi ba mun yi bayani wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ake a kira'a gaskiya ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'awuzin da yake da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yadda ka ji mun yi ko dai ka ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan a duk abin da ya shafi kira'a da makamantan wurare irin wannan sai kai haka inda aka samu dai wani da wani suna faɗa mutane biyu suna faɗa gaban annabi sai annabi ya ce da a ce ya faɗi wani abu da na sani da wannan abin da yake ji ya tafi mushi da shi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da wannan zafin rai da yake fama da shi da ya kauce to kaga anan wannan aka samu amma a wurare irin waɗannan na sallah to tun daga lafazi da aka samu can annabi ne to duk inda aka ce ta'awuzi a sallah ko ta'awuzi a kira'a to sai kai irin wannan Allah ya shiryar da mu watful sannan kai tofi wannan kalma da yace watful din nan sai yace gashi min at-tafli wa huwa nafkhun ma'ahu adna buzaq shine tofi wanda yake akwai dan yawo kadan tare da shi shine tuful din at-tafl din shine tofi wanda yake akwai yawo kadan wa huwa aktsaru mina minan nafsi yafi ainihin nafs in aka ce nafs to tofin da yake babu yawo in aka ce tafl kuwa tofin da yake akwai yawo amma kaɗan sai yake nihayatun ka duba littafin an nihaya fi qaribul hadisi to shine sai yace watful ala yasarika salasan sai kai tofi so uku a hagunka kun gane yadda abin yake idan irin wannan na faruwa gare ka wa manistan ka hahu shakkun din nan shakka ta aure shi ko ta aure ka to in ka zo kawai kana fara sallah sai ka ji shakka ta fara zuwa maka sai ka dakata da karatun in a ruku'un ne kake duk halin da kake sai ka tsaya cik sai kai a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai kai sai ka tofar hagu da kai haka kaɗan yawo kaɗan ya fita ka sake a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai kai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه sai kai haka shikenan kai haka so uku ya isar qala usman yace fa fa'altu zalika sai na aikata haka fa azhabahu Allah anni sai Allah ya yi min wannan masifa shikenan sai Allah ya kori wannan shedani wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi wa Ahmad da al-Imam Ahmad qala an-Nawawi rahimahullah al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kanshi yace في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته wannan hadisi yana nuna cewa mustahabbi ne mutum ya yi ta'awuzi a yayin da wasuwasi ya zo mishi ma'a taflin tare da yin tofi anil yasari hagu da shi salasan so uku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk rudanin ka duba da kyau yadda hadisan suke wannan hadisin ba yana magana da kaji shakka ta zo maka bane a'a sai in ta aure ka koyaushe tana zuwa maka shakka ko wasuwasi idan kawai ta zo maka ne a yanzu to kawai kai kokari ka yaƙe ta ka tunkuɗe ta to sai ka ji ko da yaushe abin yana zuwar maka ko da yaushe abin yana zuwar maka to ka rabu da shedan saboda wannan shedan da ka gani in ka zo za ka yi sallah sai ta so ka gaba da ya ji an kira sallah sai ya gudu ya gudu yana tusa mai ƙara don ya hana kunnen shi daga jin kiran sallah da ya ji an gama kiran sallah ya dawo yana jin an fara ya kama ya sake guduwa da an tada sallah ya zo abin da ka manta wanda ba za ka iya tunawa ba sai ka ji kana tunanin shi to haka wannan shaitan yake duk abin da ya san akwai alheri tare da kai ba zai baka tare da shi ba lallai sai ka yi aiki da gaske ga dangadan tsakanin kai da shi sannan ƴaƴanka sai ka yi musu tsari da can a yadda muka gada iyaye da kakanni ana bin addinin maguzanci a da in aka haifi ɗa sai a sa mishi guru sai a sa mishi laya to wannan addinin maguzawa ne guru da laya ba shi a musulunci addinin maguzawa ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo da addini na musulunci shine in aka haifi ɗa sai ainihin a kira mishi sallah a kunnen shi na dama ai mishi addu'o'i gwargwadon yadda za a iya a sa mishi kyakkyawan suna sannan lokaci zuwa lokaci sai ka rinka wa ɗanka addu'a manzo Allah sai ta sa Alhassan da Husaini yana u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma yana tofa musu ma'ana ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmomin shi waɗanda suke cikakku masu albarka min kulli shaitanin daga duk wani shaitanin aljani wa hamma da duk wani mai mugun nufi akan ku wa min kulli ainin lamma da duk wani mai al'ain wani mai cuta ta idon shi a bazzargi Allah ya tsare ku manzo Allah ya ce in yi musu sai kuma ya ce haka nan kakanku yake wa ‘ya'yan shi annabi Ibrahim haka yake wa Ismailu da Ishaqa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kai ma kana da ‘ya'yanka sai ka tattara su dukan su su goma ne su talatin ne sai ka tasa su ka ne musu u'izukum bi kalimatin lahi tamma in guda ɗaya ne namiji u'izuka in guda ɗaya ce mace u'izuki in biyu ne maza u'izukuma in biyu ne mata u'izukuma in namiji ne da mace u'izukuma idan mata ne duka u'izukunna in suna da yawa sun wuce guda biyu jama'a mun fahimci wannan to waɗannan addu'o'i ka je ka samu littafin al-azkaru na al-imam an-nawawi da littafin hisnul muslim da littafin ainihin amalul yawm wal laila na al-imam an-nasa'i duk an tattara zikirori akwai littafi kuma al-kalimu tayyib wanda shaykhul islam ibn taymiya yayi albani ya tace hadisan shi cikin shi ya mai da shi sahihu kalimu tayyib al-imam ibn al-qayyim yayi littafi al-wabil sayyib duk zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zikirorinsu da kundayensu ba sai ka zage su ba ka aje musu ka ce wannan yafi karfin mu ba da mu ake ba wannan na shehunnai ne mu da muke bin manzon Allah ga namu nan su shehunnai dama sun ce suna da wata shari'a daban ta khawas amma wannan mu annabawa muke bi dan haka wannan ya ishe mu amma wannan yayi karfi da yawa zai kona rediyon da ke kanmu wannan shine daidai da mu sai ka rike na manzon Allah ka bar musu nasu jama'a mun fahimci wannan da ke ko wallahi ba haka ba sai sun gaya maka roman da zaka ji kana kokarin su karkatar da kai ana kawo maka ka ce to daga manzon Allah a ina ce a a ai wannan wani shehi ne ya mafarki ya gan shi a farar takarda na sauka sai ka ce tab jan wannan farin shi ya kashe mini ido to a aje shi gefe guda hasken shi yayi yawa a aje shi gefe guda a kawo mana wanda yake idan mu zai iya dauka ba sai an sa tabarau ba to duk sai aka watsar da waɗannan abubuwan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ji kama hayaniya ba dole mutane su bata ba za ka yi mamaki idan mutane ba su bata ba ko yanzu ka kawo mutane ka ce ga na annabi sai ga mutane suna to roman fa ai ya isa romon aka ce daga annabi yake Allah ya turo maka mutum su kutun da guda ya ce manzan shi ne a kanka wannan girmamawa ya wuce wannan wannan romo ya wuce wannan ma'ana Allah ya san da kai har ya turo wani a madadin shi gurinka ai an girmama ka shi yasa wallahi jama'a duk wanda ya kaurace wa qur'ani da sunna to yayi asara Allah ya shiryar da mu ar-ruku'u ash-shaykh al-allamah al-albani yace ruku'i to yanzu wannan ar-ruku'u da yace wannan alif da lam wannan iri ne na istidraqul jins ne ko kuwa na ahadul zihni ne ko na al-ahadul huduri ne ya dai ce ruku'u ruku'un shehunnai ko ruku'un limamai ko ruku'un suwa ko ko ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ka manta littafin dama cewa ya siffar sallah annabi ko to duk abin da ya ce ruku'u dagowa daga ruku'u sai ka ce na manzan Allah ke dan haka al-alif wallam ya zama lil ahadi zihni tun da dama an riga an saka maka a kwakwalwarka cewa wannan littafi sallah annabi yake karantarwa to duk sanda aka ce ruku'u to ya shiga cikin zihininka cikin tunaninka to ruku'un wa kenan ruku'un annabi sai ka ce lil ahadi zihni alu din nan da lanjaye din nan to yana nuni ne ga wani irin ruku'u wanda dama an gaya maka na wanda ake siffanta maka salawatullahi wa salamu alaihi ga karatu ya karatu ga lokaci kuma ya ƙure sai gobe insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya shirye da mu